أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأجر ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على زالت إلى الأولى راكيه وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقداي فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلا الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيخ إيجر إلنا بهذا الماطر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم على ديكو أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله وكفى الحمد لله بنعمتي تتم الصالحات الحمد لله جاء الوعد الحمد لله بما وجدنا من العافية والحمد لله بما وجدنا من الفرصة الحمد لله بما أطعمنا الله وسقانا الحمد لله بالعافية التي رافقنا معها, معها إلى يومنا من أقول يا a cikin zamanmu wanda yau muna cikin dai ishfana alƙaliyar a kan maganan asaga'iru alkaba'iru ko alkaba'iru wasaga'iru shin kowane abu idan mutum ya saba wa Allah inda ya sabon Allah ne babu sagira duka kadira ne haka wasu malamai suka tafi بعض الفقهاء والمحدثين وعلماء الرسول بمعنى المتكلمين to wannan akan sa muke magana waɗansu sun yi tauƙifi wasu sun tafi cewa duk wani laifi na Allah duk wani laifi da za ka yi wa Allah to sunan shi kaba'ira kawai saboda babu wani zunubin da sunan shi sagira ce sai aka ce to in haka ne ai ubangiji ya faɗa a cikin alkurani in tattane bu ka bayira matan hauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum ka bayira sai aka ce to in tattane bu ka bayira in kuka nisanci ka bayira to za mu kankare muku saga'ira saboda haka tunda ubangiji ya ce akwai sagira akwai kabira to akwai sagira akwai kabira sai suka ce to sagiran baya iya jefa mutum wuta ne yanda kabira tana jefa mutum wuta ko ta jefa mutum cikin fushin Allah to sagiran ma tana jefa mutum cikin fushin Allah ko ta jefa mutum cikin wuta to wannan sai wasu sai suka yi tauƙifi suka ce mu tsaya mun dai sallama kawai mun sallama eh to wanda in mutum ya duba in akwai muhalli ana baka dama ne ikhtilaful ummati rahmatun karka kalli abin da ka fahimta ka zargi wanda baka fahimta ba kowanne da irinsa yanzu ai misali mu a wajen ai mun ba mu yadda da izala ba to kuma izala alheri ne a wajen yaya ka gani ko izala alheri mala abubakar izala alheri ne saboda sun samu mun ƙari riƙe annabi ka gani to amma ka kalle ta da wannan fuska ba za ka kalle ta da wannan fuskan ba saboda kai kana son ina ma da su zamo irinka to amma kuma wutan da suke bamu shi ya sa mu kuma muka ƙara riƙe annabi muhammadu ai shi ne haka abu ne da kowa a duniya ya zamo mai kudi na kudin yake babu haka abubuwa suke to duk wani abu haka yake tafiya sai ka kalli can sai ka duba ashe Allah jikan mahajmu wata rana na ya ce a kowane rana akwai addu'an da ya wari wanda yake wa al'umma ne ba ne kullum akwai fidda'i da yake wa al'umman manzala wanda ya wari musamman kullum aikin shi kenan sai ina tunani amma ne muke tunanin wannan ɗan izala ne wannan musulmi ne wannan ba musulmi ba a shi al'umman annabin ake jin tausayi ba maganan wai wannan ko musulmi ko wannan ba musulmi ba dan izala dan dan shi a dan a ai dai kayan Allah ne ko saboda haka ya kamata a ji tausayin su haka ne to mu imani mu ya kai bai kai ba saboda haka in dan izala ya mana sai mu ma level din mu kenan in ya mana sai mu masa shi ne kawai label ɗinmu kenan amma nan gaba watakila mun tura gaba in an faɗa shashi sai ya sa shehi shi kullum gaba kiri bai taɓa ganin laifin na yin zalawa shehi namu shebra musalim bai taɓa gani ce ba ku da hankali ayin kayan ba ku ɗauka ɗan kayan guda biyu ne da mai bin Allah ne da mai sabon Allah to idan ka kori wanda baya bai dauki kayan ba to wancan din in dai ka rasar da shi to kai sai yi kai za ka dauka sai kuma haka abin yake saboda haka in aka koma wancan babin yadda abin yake tafiya ke su ne fahimtattu wanda suka gane me Allah me ne Allah haka ake tafiya amma ba haka ba mu labelin a dole akwai keke da keke za mu bincika mu ga wanda bai mu yarfar mu ɗauki wanda kafin mu kai label ɗin waƙar sadalla ba ga la'imati ala ismatihi wasu malamai shugabanni sun kafa dalili akan ismatihi min saga'ir bil masiri ila intisali aqalihi an kiyaye su tun daga sagairu bil masiri ilal imtisali da komawa zuwa koyi da af'alihim ayyukansu wati bai asarihim da bin asar wasiyarihim da siransu mutlakan baki daya wa jamhurul fuqa'i jamhurun malamai ala zalika sun tafi akan haka min ashabi imam shafi daga mutane imam shafi wato babu wani wanda yake annabi ne wai da yana da laifi da ya, ya taso a ciki yayi wani abu mara kyau ko dan shekarunsa bai kai ba babu wannan shi gabaki daya ma'asumi ne jibili ne yadda aka yi shi ba halin ya karkace yadda aka cika ruwa a kwalba baya jijjiga baya karuwa haka yake shi kawai haka yake masumi ne maliku akwai mutane imam malik su ma haka wa abi hanifa akwai mutanen abu hanifa su ma haka suka tafi ningayar iltizami karinatin babu babu lizimta na karina bal mutlaqan minhu inda ba'dhum inda ba'dhum mutlaqi ne wa in ikhtalafu fi hukmi zalika ko da yake an samu wani sabani fi hukmi zalika a cikin hukuncin wannan wa ka ibnu huwayrin min zalika an karwo riwaya daga ibn huwayrizi shine al-maliki al-iraqi faqih ne kuma usuli ya rasu hijira na shekara 390 kaga yanzu shekararsa wajen dubu da wani abu kenan wa abul faraj da abul faraj shine umar ibn muhammad al-maliki shi ma usuli ne faƙihi ne usuli a cikin littafinsa alhawi filfiƙi an malikin daga malik iltazama zalika wujuban lizamtan haka wajibi ne ka fahimci ba wani annabi da yake da kuskure daga yarantansa har zuwa lokacin da aka annabtar da shi wa qabl abhari shine qaulul afari shawul afari shine ɗaya daga cikin malaman malaman malikiya ne shine abubakar muhammadu bin abdullahi bin salih wa ibn al-qassar da ibn al-qassar wa aksaru ashabina da mafiya yawa daga cikin sahabban imam malik wa qaul aksari ahli iraq da maganan mafi yawan mutanen Iraq wa ibn Suraijin da ibn Suraijin shine Abu Abbas Ahmad ibn Umar ibn Suraijin al-Baghdadi shi faqihi ne mutum bashafi'i shi ma rasu hijira na shekara 400 daidai ya ya rasu hijira da shekara ɗari uku da shida an haife shi hijira da shekara ɗari biyu da arba'in da tara a bagadaza sannan akwai wa istakhariyin shi ne abu sa'id alhassan bin ahmad ashafi shi ma faƙihi ne mutumin iraq wari'i ne zahidi ne ya rasu hijira na shekara 328 yana da shekara 80 da wani abu sannan wa ibn hayrun au ibn hayran shine imam abu ali al-husayn bin salih bin hayran al-baghdadi ya rasu hijira na shekara 320 waksarun shafiya masu yawa a cikin mazhaban shafi sun tafi ala zalika nadabun nadabun wasu hafa ɗaifatun wasu ɗaifa sun tafi ala ibahatun waƙayi da babu al'itba wasu sun yi taƙayidi na wajen da ya fi ma kana min umuri diniyati cikin abin da ya kasance na al'amarin addini wa ulima bihi maqsid qurbatin an sanar da shi maqsid qurba wato manufan kusanci wa man qala bil ibahati wanda ya fada yace ibaha ne fi afalihi a cikin aikinsa lam yuqayyid ba sa masa taqaidi ba qala falaw jawazna alayhim sajairan da an halatta musu yin abubuwan sajairu lam yakun li iktida bihim fi afalihim da bai kamata a ce ai koyi da annabawan ba a cikin aikin su babu wani wani koyi bahi ko mandubi a kawai in da an ce an samu wani annabi yana da wani kuskure wani annabi yana da kuskure kafin a bashi annabta to bai kamata falau jawazna alayhi sagair lam yakun iktiradi fi abalin bai kamata ai koyi da su cikin aikin su ba saboda an cire musu wani mukami iz laysa kullu fi'lin min af'ali yatamayyazu maqasidu min al-qurbati tunda kullu fi'lin dukkan wani aiki min af'ali daga cikin aikin sa ya tamayyazu maqasiduhu yana samun tamyizin manufa min qurbatin na daga kusanci aw ibahatin ko na halacci aw hazari ko na tsoratar alim aw ma'asiyati ko na sabo wala yasihu an yumaru limar'u bi imtisali amrin bai inganta wa mutumin da zai yi an yi umara limar'u a hori mutum bimtisali amrin yayi koyi da aiki la'allahu ma shaitan don zai tunani watakila sabo ne ya za a ce misali na daɗe na kawo mana wani irin misali yanzu wanda suka badda amu suka ce mu yan bidiya ne mu mushrikai ne me yasa ka zama yan bidiya saboda muna rike carbi annabi bai rike carbi ba misali sai bayan shekara ashirin ko shekara talatin suka gane ashe ba bidiya ba ne to wanda ya zamo shi ne kamar annabin in ya fa in aka yaka yanzu da kuna kan gaskiya yanzu ku tuba abinda na faɗa muku ba daidai ba ne wannan saboda wannan ne kishin Allah duk wanda yake annabi ne annabi ne kawai ba halin a ce an same shi da ya fara wani aiki yanzu ya gane aikin kuskure ne yanzu ya gane aikin kuskure ne kamar yadda malaman a zamanin an yi damuwa misali duk wanda ya yi ƙablu duk wanda ya yi ƙablu a shekara hamsin bayanan to ana ganin shi ɗan wuta ne in dai kai ƙablu ba a wurin yarka kuma za ka tafi prison in kai taurin kai kuma baka isa ka zo ka tsaya a masallacin sarki mai yanka sarki a bashi kai kablo a son farko ba ba zai yi ba ba zai yi ba kuma ga shi sunan manzala ne amma ba wanda ya isa duk wanda yake limami ne a shekara hamsin da nake fada duk wanda yake limami ne a wannan lokacin an cire shi ko kuma ya bar kabul ya yi sadar amma in ba haka ba za a tube shi a limanci me laifinsa dan wuta ne a kan kabul duk wannan zamanin muna ciki ba wai an yi da mu tunda yanzu na lissafi na tafi makaranta a 1971 na yi kira bisim rabekan lazi halal a 1971 na tafi makaranta to wannan rikita-rikitan ba hali to a mu ce ka ɗauka a 1960 a lokacin bala'in ya fi ƙarfi yawancin mutanen Sokoto wanda suka yi hijira suka dawo nan malamai akan wannan bala'i akan kablu ne to sai gashi yanzu kuma sai aka ce to malaman da suka tsaya a wancan lokacin suka yaƙa su ne manyan malamai su suka yi yaƙi sai kuma suka dawo yanzu suka gane ashe suna annabi ka gani to saboda haka a ƙa'idan annabta babu wannan da ban fahimta ba ne yanzu na fahimta babu babu shi a yadda yake haka yake annabi ba ma muna magana annabi Muhammadu bane fa a'a annabawa ma da suka zo masu siffansa wanda aka dora musu shi yasa manzo Allah yake cewa la tufaddiluni ala yunusa bin matta kar ku fifita ne akan annabi Yunus dan mata ai fifitayyan na na ainihin annabtan ne annabtan ne jibili haka ake gina annabi to wani annabi ne waye malamin sa duk wani annabi zaka faɗa waye malamin annabin babu Allah ne to haka abubuwan suke ba wani abu wanda yake koyan karatu a wajen wani tukuna ya zamo tana ba ya zamo annabi a sai da annabin ya iska musaila matul kazaji yawa to haka abubuwan yake la ce ma alama yara ta kadimul fi'li balle ma wanda yake akan wanda yake ganin gabatar da aiki alal kauli akan magana is idza ta'arada min al-usuliyin idan aka muarada a wajen malaman usul wa sanazidu hadha hujjatan bari mu kara wannan hujja biyan na kula mu ce man jawaza sagaira duk wanda ya halata sagairar zunubi wa man nafaha da wanda ya kore ta annabina ga annabi malai salam mujma'una ala annahu la yaqiru ala munkirin min alqawli aw fi'lin wa annahu matara asha fasakata anhu sallallahu dalla ala jawazi duk wanda ya kore ga annabi an yi ijimai ala annahu la yaqiru ala munkara ba zai tabbatar akan munkari ba min alqauli min qaulin daga magana aw fi'lin ko aiki wa annahu matara shay'an a kowane lokaci ya ga wani abu fasakata anu yayi shiru dalla ala jawazi shikenan ai kaidar manzo Allah idan annabi ya ga anya ba gabansa ya yi shuru shi kenan ba sai ya tabbata abin ya yi in ya gani ya kau da kai shi kenan wasa kata ana ashiyar rahmatan lahu min gare ne siya ne fala tafasu anha idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai fito gabansa in dai bai kyau ba zai ce ba gaskiya ba zai magana amma in yi shiru to ya nuna shine matsala ce wanda ita kanta ake tabbatar da ita a cikin addini wani lokacin ana yin hukunci da a tambayi magana misali an kawo damu aka kama damu aka yanka da aka yanka a gaban manzala manzala sallallahu alaihi wasallama aka aka gasa sai bai ci ba sai ka ce ya rasulullahi ko bai halatta bane yace ina kyamun sa ne kaga kyama daban halal kuma ya halatta a ci amma abubuwa nawa ne wanda ake kyama yanzu ni in aka fasa kwai aka bani in sha ai halal ne kama ba zan iya ba saboda tun da ba zan iya ba ya zama haram ta akwai irin wannan akwai abubuwa masail daban-daban shine misali a ce krista yayyanka krista yayyanka in ka ci ka ci halal ka ci halal eh ka ci halal in dai yanka ka ci halal inda ba za ka iya amfani da shi ba ne kace kana kyaman shi kenan sunan shi kyama amma ba haramun ba ƙarya ne ba yahude in yi yanka in ka ci ka ci halal in kana kyama ne kyama daban amma halacci halal ne mai bautan gunki shine bai halatta ba ne shine mushrik shi ake kira mushrik mai bautan gunki in ba a samu wannan tamizin ba in kuma ka ce a to ya za a yi a ce in kirista ya yi yanka ka ci akwai nassin da ka isa ka hana wa ɗamun lazina utul kitaba illul lakum in ji Allah yankansu ma halal ne kuma in ka ta to wannan fa an shigar da rikici ana rikitar da ka rikitar da kanka ne manzala da ya je haibara da ka kamar yankakken yankakken akuya wanda zainabu ta kawo mar ta kawo gaban manzala manzala ya ci a cikin musulunci suke bayahudi bayahudi ya ce ta yanka ta kawo manzon Allah kuma ya ci ya ci ta sa guba a cikin naman manzala ya ci sauran mutane biyu a gaban manzala suka rasu sai naman da ya ci manzala ya ce wannan dabbar ta gaya man cewa an sa guba a jikinta sai ta sa manzala ya sa aje ya kira zainabu sunanta kenan aka kawo ta me yasa kika sa guba a cikin wannan tace dama na sa guba ne in kai ba annabi bane ka huta ka mutu mu huta amma in kai annabi ne za a gaya maka manzala bai ci ba ya tambaya wa yanka a gidan musulunci suka yanka ka gani saboda haka in mutum ya bawa kansa wahala ya bawa kansa shi dai musamman ma wanda yake dakon giwa jahili wanda yake tallan bala'i ya bai san abu ba bai san bai sani ba kuma ebo yayi ai ta bala'i ne shi ai ta bala'i amma kuma bai da dalili abubuwa da yawa an kawo abinci gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa ne suka yi kuma an ci kuma gidan manzo Allah waye waye waye shugaban addinin saboda haka irin wa'innan abubuwan suna nan daban-daban daban-daban kuma haka abin yake kuma ba a isa a canza annabtan ba ba a isa a canza ilimin ba Allah ke yi. Allah ke yi. A dalla ala jawazi idan manzo Allah ya shiru shikenan ya nuna halal ne fa kai fa kuna hala halu fi haqqi ghairi to ya zai zamo wannan halin halinsa ne cikin haƙin waninsa summa yajuzu wa ahminu fi nafsi kuma ya halatta abkuwansa a cikin kansa wa ala hadha al da wannan makaman tajibu ismatuhu wannan wajibi ne a ce manzala masumi ne min muwaqi'atil makruhi ta bangare na makruhi kama kila kama yanda aka fada wai wai zal hazaru abun lura aw nadabu ko nadabi alaktidai bi filihi koyi ga aikinsa yunatil zajara wan nahaya yana kore azzajar tsoratarwa wannan haya da hali an fi ilil makaruhi akan aikata abin da yake karahiya waidan kad ulima min zalika as-sahaba qada an sani min zalika daga wannan daga cikin sahabbai qada'an yanke al-iktida'u bi afalin nabi wannan kun ga iktida'u bi afalin nabi koyi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa tawajjah ko ta koyina shi yasa imam malik yake magana da haka muka samu mutanen madina suke yi abinda yake nufi rabuwan zamanin manzala yadda manzala ya zauna a madina ya koma ga Allah a madina duk duk duk sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan su mutanen madina ne wanda aka tafi aka aka koma ga Allah aka bar su a cikin garin to bai kai rashin imanin bai kai misali mu ce abdurrahman abin sai na umar bin al-khattabi an naɗa shi alƙalanci ya zama alƙali shekara guda ya yi ba wanda ya kawo ƙara shekara guda ya yi ba wanda ya kawo ƙara wajen shi ya ce a canza mara aiki ba masu kawo kara yanzu kuwa kotu sai dai ka rufe inda za a bari a sabar da lahadi kullum akwai kara kamar shekara guda abdurrahman sai na umaru yi amma babu kaga kamar shurai wulƙazi alƙalin sai na aliyu bin abi talibin ne shi ya sa shi alƙalanci amma abubuwan da aka yi a zamaninsa sai na aliyu bin abi talibin ya ga takobinsa a hannun wani ba yahudi da ya ga takobinsa a hannun wannan ba yahudin sai ya ce kai wannan takobi na wani sai ce ta ina ya ce nasa ne ya ce a ya ce to a kai ƙara kawai ka kai ƙara kotu sai kai ƙara wajen shurai hulƙadi shi ne kuma alƙalin alƙalai a zamanin sayidina aliyu shi ne amirul lumumin sai ce shugaban ƙasa ta sai ce to ka kawo shaidanka wannan takobi naka ne ya ce kawo shaidansa sai ce Hassan shuraihu ya ce ai ba zai yiwu ɗanka ya yi ba da shaida a kanka kayan da zai iya cin gadansa ba cito ya za a yi ya ce sai dai ka nemi wani ya ce to shi ba wanda ya sani amma dai ɗansa hassan ya san takobinsa ne sai shuraihu ya kori ƙaran kuma shi ne amirul muminin kuma takobin a wajen bai hude ne sai ce shi kenan sai ce ranka ya dade sai a yi haƙuri a koma amma takobi na bai hude ne ba musulmi ba ne sai zo sai shi bai hude ya ce amirul muminina ka tuna wata rana ka fito da yamma da dokinka za ka fita daga waje kaza za ka yi waje kaza a wannan lokacin takobin ya faɗi sai na ɗauke gaskiya na gane eh addinin musuluncin ku gaskiya ne tun da kai ne amirul muminina amma an yarda ba yarda an tabbatar da abbi bayansa kawai ba saboda saboda ba shaida aka ce yace na ba da kayan na dawo maka yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan da ana bin musulunci yadda aka zo ba gido. to da muna kan daidai amma haladu amalan salihan wa akhara sayyi'an kawai kawai duk abin da ya faru a sha kaman kaman musulman kudu ne da nan arewa musulman kudu ku yi haƙuri idan misali na zauna fatakot misali idan ka je in kana neman kudi ba ba maganan wai halal ake magana ba a'a wanda ya fi ka wayo ne kawai ya fi ka iyawa shine kawai amma maganan halal ko haram ba a magananta ko da a masallaci bale na tafi shekaran da limamin masallacin juma'a babban na fashi wallahi tallahi yana da 405 limami na masallacin juma'a kuma kowa ya sani to irin wannan ka ga mu idan ka duba irin rayuwarsu da irin rayuwarmu ta ko yanzu ka dube mu mu nan a jos ai mutanen kano suna ganin mu kamar arna arnan ne haka saboda su sun zafi musuluncin a riga ne haka suke gani kuma in maka yi magana kawai su sun ɗauke mu kawai waɗansu kawai a larura za su yi ma'amal kuma mu je mu wuce gaba waɗansu mu ce da musu sallah ka sha necktie ka ɗaure ai ba zai yi ba ko zai yi ta yaka ne to haka abubuwan suke gudana to ka cire mujarradin meye musuluncin to anan ne za ka gane shin abin da kake ganin ya yi daidai da kai ba abin da ya dace da kai kawai shi ne musulunci ba ba haka abin yake ba Allah ya kiyaye to a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzala sallallahu alaihi wasallam sahabbai domin an haifi Imam Malik bin Anas hijira na da shekara casa'in da uku ne hijira na shekara casa'in da uku shi ne shekaran da ƙarshen wanda ya rasu a cikin sahabban manzala shi ne abu ɗufailu dusi abu ɗufailu addusi shi ne akhiru man mata min asabi rasulullah shekaran da aka haifi maliku bin anasin shekaran shi kuma ya rasu shi ne ƙarshen wanda ya rasu a cikin sahabban mazalla ala ahadin ruwaya to kaga ya gamu da tabi'ai kenan ya tashi a gaban tabi'ai wakila ya ga wasu daga cikin sabo ba shi nan ne amma shi ba tabi ba ne ai tabi'u tabi ne maliku bin anas saboda wanda suke wanda suka ga sahabai su ne abu, abu hanifa ne saboda shi tsakaninsa da imam malik shekara talatin da uku shekara talatin da uku din an haife shi hijira na da shekara saba'in daidai shi ma mushafi sannan shi kuma yana rasuwa hijira na shekara 150 aka fi Ahmad ibn Hanbal hijira na shekara 193 aka fi a Buhari Buhari mai hadisi to yadda suka kiyaye sai ya zamo maliku yadda ya tafi da addini duk sai ce haka haka za wajen na ahlul madinati haka muka samu mutanen madina akai saboda haka imanin bai kai a canza ba musuluncin yana da ƙarfi sabon manzala ne suka tafi jinin an jinin wannan sun yi handi oba ne akan wayannan saboda haka sun rayu da su to wanda suka rayu da wanda suka rayu da maza Allah a jili a karni biyu a karni daya don an ce karni sun ce shekara talatin ne an ce a shekara ɗari ne to ai in ka duba kuma ba zai zamo haka ba zai zamo shekara talatin ko arba'in in ya zamo ɗarin an buɗa shi ne ya kai in aka haife ka wato shekara 60 ko 70 ne ake mutuwa shi yasa aka ce harul qurun qarni summa ladina yaluna summa ladina yaluna amma in ka duba zaka ga abu bai bai kai yanda ake kaiwa shekara 100 ba domin ya kai kaman harul qurun qarni dama abin manzo Allah yace ai shekara 100 ne ba za a samu wanda yake bayan kasa a raye ba a zamaninsa yace nan zuwa shekara 100 to ba za a samu wani a raye ba wanda ke bayan ƙasa a yanzu eh to shi ne suka tafi da shi ƙarni shekara ɗari wanda suka tafi da shi a shekara arba'in ko shekara talatin su ma suna da gaskiyar ma'ana abin yana da wani irin lissafi ne wanda sai ka duba in ka zama kawai ka yi tuntube ka shiga gidan ilimi ba sai kai ta rashin kunya wa mutane kana ganin su ne jahilai kuma kai ne jahilin saboda baka tsaya ma ka fahimci karatun ba tukunna kuma an shiga ana ganin haka tafiya take to da wannan hukuncin maliku bin anas ya tsayar da wannan hukuncin wa fi kulli fanni a kowane fanni kattida'i bi atawalihi kaman yin koyi da qaulu rasulullah faqan nabazu hawatimuhum hina nabaza hawatimihi kowa nabazu sun watsar zobobukan su lokacin da manzo Allah ya jefar da zobinsa wa khala'uni alihim hina khala'a alihi akwai zobe na zinari an daina an cire an yin amfani da shi saboda manzala ya cire kowa ya cire to akwai kuma lokacin da manzala yana sallah an yi sallah da takalmi an yi sallah da takalmi saboda azailu ya tsahiru ma ba'adahu wani hukunci ne azailu yutahhiru ma ba'dahu hukuncin yadda yake tafiya mata da suke sa sutura a jikinsu sun lullube jikinsu in sun bi cikin najasa kaman kwata misali in ya wuce to wucewan da yi gurin da yake da najasa in ya zo gurin da ba najasa ya tsarkake gurin najasa shine azailu yudahiru ma bada abu zaman madina sai da kai shekara hudu a madina ba bayan gida kaf cikin madina ba bayan gida kaf cikin madina waje ake zuwa ake bayan gida wajen gari ake zuwa ake bayan gida har kowa da kowa kowa da kowa hayar mai garin sai na rasulullah kaga babu khala a cikin gida saboda haka a wannan lokacin kaga ba najasa ko an yi sallah da da takalmi a kafa ba taka wani abu ba babu domin bayan shekara hudu ne aka fara yin bayan gida a cikin a cikin gari a cikin madina To, mazalla, masallacinsa ya zo yana sallah, sai ya jance masa ya cire takalminsa, to wajen cire takalmin sai ya cire takalmin ya jefar yana sallah. sai sahabai su ma sai kowa ya cire takalmin sai jefar wannan shine maganan sai da tuna akan sai da tuna Aisha akan ashabul ifki akan wanda aka ce an yi sharri wa sayyida Aisha safiyan bin mu'attal safiyan ko zai suna gina suna gina ya kun mun shiru ibnu mu'attal dai da aka ce manzala sallallahu alaihi wasallama yayi jin an dauko sai da Aisha ta zo da da mutanen gari wayanda suke son su yi sharri suka ce ai ya tsaya ne ba a san me yake nufi da ita ba wannan sai da aya wajen goma sha Allah ya saukar kan kubutar da sai da tuna Aisha radiyallahu ta'ala na wanda maganar da sayyidina Umuri manzo Allah sai da ya dawo cikin gari ya hau minbari yace jama'a dan Allah kun san Aisha da wani abu mara kyau jama'a ku taimake ni kun san Aisha da wani abu mara kyau aka ce ba sani ba ya koma wajen sayyidatuna Hafsat ya tambaye ta shin me kika sani a game da Aisha sai ta ce mata ce yarinya za ta iya cin abinci ta kwanta a gurin bai dame ta saboda yarantanta to sai na umaru wannan maganan wa khala'un ni alihim hina khala'a ni alihim sai maza Allah ya sai sai na Umar da ya tambaye sahabai me za ku ce akan sayyidatuna Aisha sai ce haba ya Rasulullah kai ne fa kana sallah sai ka cire takalmin ka ka jefar mu ma sai muka cire takalmin mu ka jefar sai ya ce ai Jibrilu ne ya zo ya ce mu akwai najasa a jikin takalmin sai ce ya rasulallahi mutumin da yake da najasa a jikin takalminsa aka cire aka ce cire jefar matar da za a aura ne take da illa jibrilu bai ce maka ka rabu da ita ba wannan shine maganan sayyidina umar shine ma'anan cire wannan takalmin sai ta tunda mu dai mun ga ai ba ce namu da da najasa ba amma saboda kai muka ce ya rasulullah a ce aisha ta yi wani abu na sabon Allah haka ba cire ta cikin gidan ba ta wannan shi ne wannan shi ne wai tijajin birwati ibn umara iyahu da kafa dalilinsu da Abdullahi da Umar jalisa liqaba ya hajati mustaqbil baitul muqaddas wata rana ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daji sai Abdullahi bin Umar sai kalli manzo Allah a lokacin ana bayan gida a daji sai ganshi yana kallon baitul muqaddas yana biyan yana qara ilhaja yana biyan bukatarsa to wannan kafa dalilin shin kallon ɗakin ƙaba kallon ɗakin ƙaba ka kalli ɗakin ƙaba yanzu in dai ba gida ba ne in a daji ne ka kalli gabas ka yi bauli a jahilci za ka ɗan karkace saboda girman ɗakin ƙaba aiki daga mutane ko? balle kai bayan gida kana kallon ɗakin ƙaba sai dukan kauce haka saboda girmama ɗakin Allah saboda waje ta sharifi ne ai malamai sufaye ba sa yin kaki su tofa ta gabas in dai mutum ya san Allah saboda ai Allah ya sharrafa ɗakinsa ta gabas to sai dai ka dan kauce ta gefe ka tofa amma ba ka tofa a gabas in ka tofa ya wuta gabas baka san Allah ba haka abubuwan su ne saboda haka za mu yi za mu ci gaba na yadda manzala yake yin kis da matarsa a watan azumi eh shine a wannan ihtijajin da nan ne za mu kwan insha Allah وتجدر واحد منهم في غير شيء ما باب عبادة أو العادة بقوله رأيت النبي يفعله يا كفى دليلي غير واحد ما سوريبا في غير شيء ممن بابه العبادة akwai babin ibada akwai babin al'ada wannan suke cewa babu al'ada a cikin tafiya ƙarya ne babu al'ada a cikin tafiya ƙarya ne zaman al'ada zaman kansa yake zaman ibada zaman kansa yake idan ibada ya neme ya taba idan al'ada ya neme ya taba ibada shine ba za a yi shi amma kowa zaman kansa yake kowa zaman kansa yake yanzu misali malam akwai abubuwa da yawa wannan izala ta zo ta ruguza mana ta hargiza mana gabas da yamma kudu da arewa ta cakuda ta aji ta zo ta ce kuma sai yanzu wai ake son a hallale wai a yanzu bayan an gama gudu duk an tsitsi ne wa mutane aka zo akan hanya akan hanya mutum matar shida ta ayo ya tsaya akan hanya in ka zo wucewa ya baka minti ya ce goron sunan dara an yi haka kafa dalili da cewa wai ba a yi suna zamanin manzala ba kuma jahilci ne karya ne an yi a gaban manzala an yi a gidan manzala an yi a gasunan daban-daban duk suna ya tabbatar kuma da aka yi aka ware sai zamo gabaki da aksari an kai muhallin da mutane addu'a baya shiga jikinsu saboda ya ka kare a wannan gudun duniyan baka yi ba ma an tsantsare su da addu'a duk wanda yake zuwa mu a alada irin namu ina ka zo duk wanda ya zo suna za a zo suna ne da safe ake zuwa suna sunan nan daga masallaci ake zuwa Allah ya yi albarka wa yaron Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya kulu wallahu kafa kaza yi lafi kafa kaza ayatul kursi kafa kaza haka ne haka ake yin suna haka ake in an yin abin da aka samu a ba su ce Allah ya albarka Allah ya albarka sai aka zo aka ce duk a daina bidiya ne kafirci ne mushrikanci ne sai ayan suka tashi yan iska tantirai ba wanda yake iya sarrafa su kuma yanzu kana son ka yi magana ba yadda za a yi dan an riga an yi girma an tafi akan haka mutum ya riga ya sulmi ya ya hau trailer da rodi ba ba birki ta haka yake ciki da aka tsare mutanen imaninsu wanda duwai na abubuwan to akwai al'ada akwai ibada segun insha Allah hasbil ma'amin wa hasbil waqi subhanahu ya basma'i wa dawu wa laysa lafzul sawmudu in sarfa innani maghlubu نسير يا نسير يا نسير بقارادو إنك لقدير ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تهر المريد وكيف تنزل مع الزائر لتنتقي من العدو هنا أوتو إنه يا الدين لا تكلنا تاري لادا فقد بقى والدنا لنادا مدرسوي ومالدي وانتوني لسوري وزدني خيري وانتكسر من لو سوري ميري إنا بدي أمك وتتمنى أتا أنا ترى قريبا يأتي كل ذي قال أخذ هذا مخفي يا وكيل يا مجيد بكثرة الفاسماكم أجد بين النار أم سيدنا لم يفعل شيء وله فيما حول ولا قوة إلا عبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل كل الذي ذهبت منك أجل يا رب بالماء لتمواتر وهو الذي كاربه ونسره وعلي وصحب الأبرار اللهم صل على وجهك والهاتم لما تبرنا سب الله جل وعلا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه مدار الذي سبحان ربك رب العزة وما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين Thank you.